بسم الله الرحمن الرحيم رسالة أبو زيد ال- ال- القيرواني كما هكذا وتوضع زاء أزا كما هكذا الموازين ma'aunai liwazni a amalil ibad don saboda a auna ayyukan bayi faman faƙulat mawazinu duk wanda ma'aunin shi yayi nauyi fa'ula'ika humul muflihun waɗannan su ne suka rabauta Allah ya sanya mu daga cikin na gaba-gaba wa yu'tauna za a ba su sahaifahum takaddun ayyukan su jam'i ne na sahifa an gane ko bi a'malihim dan saboda ayyukan da sun ka gabatar faman utiya kitabahu duk wanda an ka bashi littafinsa ko ba haka ba wara a zahrihi ta bayan bayansa fa'ula'ika waɗannan ya slauna sa'ira za su shiga cikin wuta to eh Ah, faman utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi hannunsa da hannunsa ah, littafinsa da hannunsa da dama haka fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a yi masa hisabi mai sauki wa man utiya kitabahu wanda aka bashi littafi wara'a zahrihi ta bayan bayansa fa ulaika waɗannan yaslau da sa'ida za su konu da wuta ko za su shiga wuta to anan saboda akwai bayanai nan ya kamata a tsaya kan akwai kwashi karatun nan bayanan da a akwai saboda ina son mu rinka fahimtar karatu da kyau wa tudha'ul mawazin za a ɗora almawazin ma'aunai na an shafe fa'ili wa zai aza waɗannan mawazin ke Allah subhanahu wa ta'ala in ma mala'iku sun aza to da izinin Allah don ya ce wa nadha'ul mawazin alqista li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a na ɗai kenan don mi an ka zo da su li wazni a'malil ibad don a auna ayyukan bayi maganganu da dama kan mawazin shin kowane mutum yana da mizani ne nashi shi kadai shi yasa an ka ce wa nada'ul mawazin tunda in an kalli adadin mutane misali kowa shi na da mizani ai sun san mizani da ko malamai da dama suna ganin a'a kowane mutum yana da mizani fiye da daya za a auna mutum shi da kanshi za a auna takardar aikin dan adam sannan za a auna aikin da kanshi kinan sai zamanto mawazini kinan jam'i na muqabalatul jam'i bil jam'i na ba muqabalatul jam'i bil mufrad bane tunda nassoshi sun zo za a auna bitaqa hadithul bitaqa kun san shi kaga bitaqan nan wato takarda ce kaga sahifa kenan sannan a amalikin ayyukan su kansu za a juyar da su su koma halitta a auna su shi kanshi mutun za a auna shi kaku ga an yi tsakari sannan kuma nauyi in kana nauyi nan duniya in baka aikin kurbi in ka tayi lahira wallahi ta baci gari ka kaka sa tsammanin don kana nauyi ne kana kilo 100 can in bai adiya ba wallahi karka ta kafi sannan launi ko ya ci gaba ko ya canza baki a duniya yana iya zamantowa baki a lahira fari a duniya yana iya zamantowa fari a lahira sannan fari a lahira yana iya komawa baki fari a duniya yana iya kuma baki a lahira sannan baki a duniya yana iya zama fari a lahira dalili kuma Allah ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun yawma tabyaddu wujuh rada dan su soki za su yi haske Allah ya sanya mu daga cikin su na gaba gaba wa taswaddu wujuh wadan su soki za su yi baki sai an ka ce fa amman ladina suwaddat wujuhuhum wanga shine malaman ilmul balaga suke kira al-laffu wan nashru akwai al-murattab akwai al-mushawwish ko at-tayy wan nashru akwai al-murattab akwai al-mushawwish bari dan kun ta muku dan ku gani wani littafin mafatihut tafsir na ustaz dr ahmad sa'ad al-khadir in an ka jero abubuwa idan za a magana kansu ya kamata a fara magana ne kan wanda an ka fara magana kan shi ko ba haka nan bane yanzu in nika kire sunan misalin Musa da Ibrahima to tunda sunan Musa ne fara fada idan zan zo ga sifofi sifofin wa ya kamata in fara da su na Musa to wannan shi ake kira murattab waja'alna al-laila wan nahara ayatayn an ka fadi dare an ka wadimi fa mahauna ayatal layli kaga sai an ka fara kuma da mi da dare murattab amma akwai ghaira murattab ko mushawwish wanda suke cewa da an ka ce yawma tabyaddu wujuhun sai an ka ce mi wata suwaddu wujuh to da wanda ya kamata a koma a fara magana a koma ga ibiyat sai an kai magana iswadatu wujuhun kaga shine suke cewa ghairu murattab fa amma alladhina suwaddat wujuhum wadanda fusu sun kai baki akafartum ba'da imanikum kaji illat ashe fari in ya kafirci a ranar tashi alkiyama baki zai tashi mai takama da fata baki in yayi imani ranar tashi alkiyama mi zai yi zai tashi yau mataral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim dan haka tana yiwa baki ya koma hori ko baki ya cigaba da zama baki hori tana yiwa cigaba da zama hori baki kuma hori kuma shi da kuma baki dan haka hwata da kaka gani karyarka ta kare da an kai ka kabari ko da kaka yan awa uku duk ka lalace wannan hwata da ka ta kabari ita wallahi ba ta da amfani in baka bi Allah ba ka ji dai abinda hariri ya ce makamar ta wuce amma na san dai in Allah ya ba mu rai mun dawo za ku gane ta ya ce hunakal jismu mamdud li tastakila hudud wannan na abu ya cikin za ga wasu ɗalibai suna karanta su sai su tsammanin mishari rashid al-affasi shi na yi su a a mishari rashid al-affasi ba shi ya yi su shi ɗauka ne yayi wakin su suna cikin mukama ya ce can cikin kabari aljismu mamdud ka san mamdud an kwantar da shi an shimfiɗar da shi wa huwa alladhi madda al-arda shimfiɗawa amma litasta akila hudud don saboda tsutsa ta ci jikin ɗan adam in ba waɗanda bayan Allah waɗanda Allah su ɗaya suna jikinsu bai lalacewa muna fatan Allah ya sanya mu daga cikinsu hadithi ya zo Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya an gane ko to dan haka wannan abin da zaka kuri da shi wallahi ƙaryar ka ta ƙari kenan mun samu mas'ala ta biyu abin da za a auna mutum a auna aikinsa a auna kuma wato takardu kenan mun fahimci wannan ko to fa man utiya kitabahu bi yaminihi wanda an bashi hannu littafi da hannunsa da dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a masa hisabi mai sauki kamar da cikin hadisi na Aisha na ana nufin al-abd ba wai hisabin za a kididdiga ba arda ne kawai za a yi masa ko ba haka ba za a masa hisabi mai sauki to kowa ko yana son hisabi mai sauki ko ba ka nan bane to amma ya aiki mai kyau kuma a dage a roki Allah kuma husnul khatima wa man utiya kitabahu wara a zahrihi duk wanda an ka bashi hannun shi wara a zahrihi bayan shi to wasu ayoyi sun ce da hannu da hagu ne za a bashi ko ba haka ba wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani to wata kuma ta ce nan wara a zahrihi kaka eh ban ji ba a faman faqulat mawazinuhu wanda mizanin mizanin shi sun kai nauyi duka guda uku kenan tunda mun ce duk dan adam yana da uku fa ulaika humul muflihun wadannan su ne suka ci nasara nan iktibasi ne na alqur'ani ko ba haka ba akwai wannan aya a cikin suratu al-a'raf da kuma suratu al-mu'minun faman faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun cikin suratul a'raf abin nan fi jahannama khalidun a cikin suratul mu'minun wajen hadda qur'ani sannan can cikin suratul qari'a ma akwai faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin fa amma man thaqulat mawazinuhu afwa fa huwa fi ishatin radiya amma man khaffat mawjida wa amma wa amma ni har da qur'ani ya laramma dan yanzu na mutun na fada wata sura wa amma to kenan fa ulaikum muflihun wa yu'tawna sahaifahum za abasu bi a'malihim da ayyukansu ko dan saboda ayyukansu alba'u nan tahtamilu al-ma'ani kathira amma muna cewa bi a'malihim tare da ayyukansu musahaba kenan sai zaman to ba'ul musahaba ce zahaba Allahu bi nurihim faman utiya kitabahu bi yaminihi wanda anka bashi littafin shi da hannunsa da dama fa ulaiku fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a masa hisabi mai sauki waman utiya kitabahu wanda anka bashi littafin shi wara azharihi ta bayansa to kuma can cikin suratul abin nan anka ce bi shimalihi haqa ya ya malamai sun kace kafiri za a ɗaure hannunsa ne sai an bankara waɗansu masu na cewa za a fasa cikin shi ne a juya shi a kai shi can amma dai mu dai za mu ce a bankara ko ba haka ba to yanzu in hannun aka lankwasa shi bayan sannan a bashi littafi mun gane ko mun gane shi na kidan da haka da tace bishi malihi sai an tankwara hannun na hagu sannan a bashi shi ta baya ayoyin musu karo da juna ba an gane ko fa ulaika yaslawun sa'ira wannan za su shiga cikin wuta sa'ir kalima ta sa'ir wani lokacin tana nufin wuta wani lokacin sa'ir kuma tana nufin wani yanki cikin wutar jahannama sai mun yi hatta kalima as-sa'ir asalin ta hasa wuta wa idhal jahimu su'irat kuma as-sa'ir wani lokacin na nufin farashi shi ma ai zahi gare in ya tashi an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana at-tas'ir ko ko ba ka nan bane ya hana a yi a sanya wa farashi amma a cikin maqasid shar'iyya sun kace wannan zamanin da mutane suna da imani suna bin doka suna tausaya ma jama'a gwamnati in ta gaza abanna ba wai hanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga mutane sun yi amfani da wannan dama don sutar da mutane sai a kiyarda in an ga mutane za su sa farashin da zai hallaka talakawa sai gwamnati ta shiga ciki da kakka gwamnati ta ce a'a ba ta yarda a sa farashi wanda ya wuce do ka'ida baka ce a'a hadisi ya tabbata a'a hadisi yana da maqsad nan wannan lokaci qadiyya ce khassa yanzu kun ga turawa da sun kai in sun ga mutane yan kasuwa za su daga farashi wanda ya wuce hankali sai su ataka musu duki an gane ko nan akwai mas'ala mai muhimmanci gudu da yake lokaci yana tafiya kuma ya kamata mu faɗe ta shine da anka ce wara a zahrihi akwai wani ilimi da ake kira ilmul munasabat ku rike shi ilmul munasabat ilimi ne mai muhimmanci cikin tafsiri yana bayyana ijazi na alqur'ani akwai ilmul munasabat na surori imam suyuti ya littafi tanasukh ad-durar fi tanasub as-suwar sannan akwai ilmul munasabat bainal ayat wanda kuma imam al-buqai yayi nuzam ad-durar fi tanasub bainal ayati was-suwar sannan imam ibn ashur yayi kula da shi kwarai daga cikin tafsirin sa dan ibn ashur ya fi samun dacewa da shi imam al-buqai a cikin tanasub al-ayat sannan tanasub baina kalimatil qur'anil karim ilmin nahwu ke kula da shi a san wagga kalma da ta zo bayan wannan me alakata da wannan sannan akwai at-tanasub baina bidayati suwar wa nihayati suwar imam suyuti ya littafi marasidul maqali an gane ko to abinda da yake so na ce wannan ilimi ne mai fadi yana da nau'uka daban-daban amma tanasubin nan kala biyu ne akwai wanda an kalli lafazi akwai wanda an kalli ma'ana to galibin malaman tafsiri waɗansu suna hankalta mana lafazi wasu kuma suna hankalta mana ma'ana nan na ma'ana ne za mu taɓo kan shi da Allah cewa amma man utiya kitabahu wara azhari wai me yasa aka bashi littafin shi hannun shi na hagu Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa dalilin haka wato abin da ya duniya ne an kasa kan kamishi dishi walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi to ba su ji haka ba to su ma wara'a zahrihi za ba su littafin su Allahu Akbar نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم في الدنيا لذلك يؤتون واتوا كتبهم وراء ظهورهم يوم القيامة mun gane wannan to ilmul munasaba yana da ƙarfi ƙarfi gare kwarai da gaske amma na ma'ana ma musamman ko na lafazin yana da muhimmanci don at-tahrir ta ruya kula da shi bari dan ba da ƙara muku misali biyu dangane su sai mu yi tafsiri ko da aya biyu muka samu mu tsaya fir'auna yayi alfahari da ruwa Allah ce wana da fir'aunu fi qaume qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kuma ya alfani da ruwa ba to da mi Allah halaka shi
Allahu Akbar
فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين يا يا الفهري دروا يا نشنا ملكي الله سبحانه وتعالى يا حلك شنو akwai munasaba ko babu to bari mu kara muku ta ko a tsaya bakin a kara a kara ai mun ce tsaya tsaya zaki a kara to munasaba ta uku annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim ya shiga ruwa shina mai rauni amma ya fita cikin waɗannan ruwa da ƙarfin Allah lokacin da Allah ya ce mamashi ta sa shi cikin ruwa ta sa shi cikin abin ga mu ce akwati ko ko abin da ko kwando ta saka shi cikin ruwa ko baka nan bari Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani ko baka nan bari to shikenan ta jefa shi bai bai san ba cikin halin da yake cikin bai ba kai ne kariya ba wani abun da yake iya maka shi a wannan lokaci lokacin da muke jariri kashe shi bai da waya sai a saka a danne cikin shi ya mutu amma sai ya fita da ƙarfin Allah fir'auna munasaba sai shiga cikin ruwa da ƙarfin shi na ƙarshe don ran nan fitowar da ya ta ƙarshe ta sai da yasa an kai mai fa'arsar fil'aunu fil madaini hashirina yace inna haula ila shirzimatun qalilun kuma wa innahum lana laghaizun rannahu sun sun kai mu kwano wa inna la jami'un hadiruna ko hadirun kaga yayi shiri wanda hakkon su ma mutane waɗanda ba su dace su fita barna ya fita da su amma da ya shiga ruwa ba da ƙarhin Allah ba eh shi yasa kullun ka bar tuna ƙarhin wani ka tuna da ƙarhin Allah Allahu Akbar.
lalle bawa yana iya taimaki ka in Allah ya so amma ka sani duk abin da kake da shi na kuɗi da mata da ƴaƴa da kabila da ƴan garinku da ƴan siyasa da rege da duk wanda ɗin magindi da wane ne mai mulki mai kuɗi da matakka da ɗiyanka da kattawa masu cin ƙarfe waɗanda gani sun ɗin magindi wala aikin banza na in Allah so ka kuma wala sai kai kuma ka zaman to tare da ƙarfin Allah can da zaka tsira Na'am.
ka ji almunasaba Allahu Akbar.
ilmi ne mai faɗi na ɗan baku shi cikin muhadarorin da an kai kwanni waɗanda nake zan tura maka akwai karatu da an kai kan ilmul munasabat zan bincika shi an gane ko akwai cikin group ko zan diba cikin munasabat ko ka tura mishi sai ya tura shi cikin halaka saboda ƴan uwa su tarbe shi a can an gane ko kuma na san waɗanda a cikin telegram tunda akwai shi can suna iya su same shi ilmul munasabat wallahu a'lam
Yeah.
sai karatu na